أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda ake gudanarwa a wannan zawaya ta tsamiya mai kaji a wannan gari na nasarawa godal da ayo ma gashi Allah sake dawowa da mu ci gaba da wannan karatu kamar yadda aka saba inda muna cikin wannan sura ta suratul hashri a ajiya mun tsaya a aya ta 20 daidai a cikin wannan sura wanda ayo za mu tashi aya ta 21 shine inda Allah madaukakin sarki yake cewa lawanzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah inda ubangiji madaukakin sarki yake gwanin watan girma na wannan alqur'ani saukar da shi da aka yi watan cewa al'amari ne wanda yake mai nauyi mai girma kware da gaske shi alqur'anin nan kuma ayat za ta yi mana ishara zuwa ga su waɗannan kafirai wato lalle yanayin rashin karfin rashin imanin su da rashin kuma karewar zuciyar su to lalle al'amarin nasu yayi muni da yawa domin dutsi ana ganin abu ne wanda yake mai karfi sosai wanda yake yana da watan ainihin tauri inda ya kamata a ce watan zuciyar dan adam ta yi taushi ta yi laushi shi ma domin a samu cewa ta yi imani mutum ya samu imani mai kyau wanda ya dace to sai ba a samu hakan ba sai ya zamo watan wai duci zai fi su laushi su waɗanda zukatan nasu su kafirai ɗin dutsen zai fi zukatan nasu laushi inda shi ne an kasa kuma da wannan alƙur'anin to shi ne allah maɗauki zuki zai mana bayani irin tabushin da shi wani dutsen za yi saɓanin zukatan su waɗannan mutanen makan da ake ta karanta mashi yaɗin to shi ne allah maɗauki zuki ke cewa lau an zanna hazal ƙur'ana ai da mun saukar da wannan alƙur'anin ala jabalin bisa ga dutse waj'ila fihi tamyizun an ga san ya iya ganewa da bambantawa ga shi dutsin ma'ana kal insani kamar mutum yadda mutum yake iya gane a yi magana ya gane abin da ake nufi ya gane wannan abu ne mai amfani wannan abu ne mai cutarwa to shi dutsin shi ma a san ya mai irin wannan abun to an ka mai irin wannan din to shi ne yake nufin din cewa da mun saukar da alkur'ani bisa ga dutsi an ka mai san ya mai irin wanga tamyizin to lallai la ra'aytahu da kaga shi wannan dutsi din khashi'an yana mai kaskantar da kai ga Allah mutasaddian yana mai tsatsagewa da kike cewa shine mutashaqqiqan zai kike ce tsage gaba daya ya dandake saboda tsananin tsoron Allah din min khashyatillah saboda tsoron Allah Allah ya ce wa tilkal amsalu waɗannan misalai almazkura waɗanda aka ambata Allah madauki yake ce nadribu halin nasi muna sanya su ne ga mutane la'allahum yatafakkaruna domin su yi tunane fa yu'minuna su yi imani da abinda Allah madauki sarki yake ga masu din to kaga nan ubangiji madaukin sarki yake nuna mana cewa wannan alqur'ani daga dutsi ne an ka saukar da shi ya to dutsin zai taushi zai yi laushi ya rududduge gaba daya dan da kike ce ya daddare gaba daya saboda tsananin tsoron Allah amma sai ga su waɗannan mutane na mushrikai na makka alƙur'anin karanta musu aka yi amma ba shine gaban su ba ana karanta musu alƙur'anin nan gashi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama da kanshi yake karanta musu alƙur'anin nan amma duk da haka nan zukatan nasu babu wani taushi babu wani laushi sai ƙara bushewa musu ke yi din zaka shi yasa ka ji dama ubangiji madaukin sarki ya faɗa cewa ai su zukatan nasu ma gara dutse domin daga cikin duwatsuna akwai dutsen da yana kike cewa haka ga ruwa suna fitowa ciki ne tunda kaga ana, ana samun dutse wanda za ka ga ruwa suna bulbulowa suna bubbugowa daga cikin wannan dutse din to don haka ana samun dutsen da yake ke cewa to su amma zukatan nasu gaba ɗaya ba su fasuwa saboda tsananin taurin da a gare su din to shine Allah yake magana kan cewa to shi alqur'anin nan da gare shi ne da haka ne muka saukar shi da tsoron da sai sun yi wannan kiki cewa da saboda tsoron Allah amma su waɗannan da yake ba su da wannan tsoron Allah babu shi kwata-kwata zukatan nasu ƙara bushewa suke yi ana karanta musu alqur'ani amma suna ƙara ƙaryatawa suna ƙara sa kansu cikin musiba Allah ya kiyaye mu to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce huwal ladhi shi Allah shine wannan da anzala huwal ladhi huwal lahu alladhi la ilaha illa huwa shi Allah huwal lahu shine Allah alladhi la ilaha illa huwa wannan da ba abin bauta da cancanta da gaskiya sai shi alimul gaibi shine wanda yake masanin abin da boye was shahadati da masanin kuma abin da yake bayyane shine asirri masanin abin da boye wal alaniyati da kuma abin da bayyane huwar rahmanu shine Allah mai gamamar rahama a nan duniya arrahimu mai kibabben jinkai da da da, da rahama a lahira a ubangiji madauki zai ce huwallahu shi Allah shine Allah wanda wannan sunan Allahu da ma shine ismu zati da suna na zatin Allah madaukin sarki wanda shi yasa shi ko fasala ma bai da ita sai duka ce Allah kawai shi kenan huwa Allah shine Allah to in zaka fasara shi da wace hausa zaka fasara shi zaka fasara shi kawai shi kenan Allah shi yasa yake watan kuma duk yadda mutum yake so yayi ko wani isgili ne don isgili misali ya ce ya za ya ga ya bata wannan sunan na Allah ba zai bato ba duk yadda zaka jiwa shi zai bada ma'ana wadda ta dace mai kyau domin dai Allahu da shi ya alif lam lam hakuri shi ne Allahu ɗin to da haka inda za ka ce za ka cire mai wasu harufa daga cikin harufan da aka gare shi to ko ka cire wani daga cikin harufan na nashi zai ba da ma'ana mai kyau da ta dace domin huwa Allahu ɗin ne in ka ce Allahu inda za ka cire alifin nashi na farko kaga kana tunanin kamar ko ya ba da wata ma'ana mara kyau zai ba da ma'ana mai kyau har yanzu don zai koma lillahi kana cire alif din na farko zai koma lillahi ne haka shi ma inda zaka cewa bari ka ƙara rage wani harafi daga cikin shi yana lamlam hakuri din lillahi kenan ka cire guda daga ciki ne har yanzu kuma sai ya koma lahu ma fis samawati har yanzu kuma inda zaka ƙara cire wani lam gare shi ya koma kabba ha'un shi kadai sai ya koma kuma huwallahu allazi la ilaha illa huwa shikenan saboda haka duk ta yanda zaka juya shi dai zai bada ma'ana mai kyau sunan Allahu kenan to shine Allah ya ce shine wanda la ilaha illa huwa ba abun bauta da cancanta da gaskiya sai shi saboda haka wato sai akwai da ke wajen fasar ba abun bauta da cancanta da gaskiya ka a ce ba abun bauta da gaskiya sai Allah to ai in ka ce ba abun bauta da gaskiya sai Allah yake nufi su waɗanda abba musulmi ba da suke bauta musu abun wanda ba Allah ba to asu da gaskiya suke bauta musu da gaskiya suke da su saboda haka sai dai ka ce ba abun bauta da cancanta kalmar da cancanta shikenan za ta manta maka abu don haka kora yanzu wani ya bauta ma wani abin da yake bauta ma din kuma yana bauta mai da shi da gaskiya ne yake bauta mashi ya gaskiya take nan to amma da shi abin bai cancanta bauta mashi ba yi ɗaya ne ya kai kaga shirme ne ya kai nan saboda haka shine ba abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai wanda yake shine alimu da gaibi masanin abin da yake boye ma'ana duk wani abin da yake boye komi abin yake boye to Allah yana sanar da shi ya in kana ganin zaka shige ne ka boye a cikin wani daki ko a cikin wani duhu ko a cikin wata rijiya ko a cikin wani wuri inda kana ganin kamar ba a ganin ka Allah bai ganin ka to Allah ce duk inda an kai ko mina ne Allah yana ganin shi to Allah madauki zaki da zuciyar kamata darsa ta yi tunanin zaka yi kaza ya sani to balle da wani abu a zuciyar ta kama kurun ba ta hodi ba ko baka aikata aikace ba amma kuma duk da hakan Allah madaukin sarki kuma sai ya gane ga abin da a cikin zuciyar ta kaje to ya za a kuma a ce wani abu na ya buye daga gare shi kaga ba abin da zai buye ga Allah madaukin sarki to shi yasa shine masana abin da yake boye wa shahadati kuma shine wanda yake watan a masana abin da abbayyane kaga kenan da bayyane da boye ga shi Allah madauki saki duk ɗaya ne ko ka bayyanar ko ka boye duk wasu ɗaya uban su ɗaya ba abin da Allah bai sani ba saboda ka mu ne in an boye abin zai magana mun kasa gane wani abu amma shi kan Allah madauki saki da ka boye daga ka boye shi duk ne gare shi sannan ce huwar rahman shine Allah wanda yake mai rahama a nan duniya wanda yake ta gabe kowa da kowa wanda yanka ce ar-rahman wato wanda yake mai rahama a nan duniya amma rahama ta shi ta gabe kowa ma'ana gamewa din in kan lura in dai an ka ce wannan wani abu ne na jin daɗi na duniya na rahama duniya to gaba ɗaya Allah maɗaukin sarki bai keɓe wani mutum shi kaɗai ba ya ce sai shi kaɗai ka ba rahama ce tarin duniya ba za ka samu wannan mutum musulmi ne mutumin kirki na ƙwarai sai Allah ya ba shi wani abu na duniya ko kuɗi ne ko su abu na jin daɗi sai ka samu wannan kuma kafiri ne ba musulmi ba ne kuma Allah ya ba shi sai ka samu wannan musulmi ne amma mutumin banza ne wanda duk abubuwa na sabo Allah duniya ne kuma Allah sai ya ba shi ita duniyar a wurin Allah maɗaukin sarki ba komi ce ita ba shi yasa sai ya ba da wanda an musulmi da wanda ba musulmi ba da mutumin kirki da mutumin banza da sai ya ba saboda shi Allah wuri ne ba komai ce ita ba shi yasa ita Allah madaukakin kirki ya baka abun duniya ga yanan gare ka ba ma'auni ne na cewa Allah yana son ka ba kuma Allah ya hana ma wani abun duniya na dukiya ba ma'auni ne na cewa Allah baya son ka ba kuma a'a wannan ba ma'auni bane ita duniya kwata-kwata ba a lissafa ta a cikin ma'auni in ba don haka nan ba ai kaga Allah madaukakin sarki ya ba mu misalai ga manyan bayan shi shine annabawa da aka yi kaga kowanne daga cikin su Allah ya yi mana wanda in ya baka dukiyar da wadatar da jin dadin to garka dauka kuma Allah baya son ka ne a'a ya baka kuma arzikin ba laifi bane musamman dai abin da yake so in an ka baka dukiyar da arzikin to garka bari ya shagaltar da kai ya sa kamanci da hanyar Allah kawai shine kawai bukatar in kuma an ka baka da talaucin shi ma ga talaucin naka ya sa shi ma kamanci da Allah ko kai ma Allah butulci ko ka ce ka taba ganganu wanda basu dace ba kai har inda da ma Allah bai yi ka ba da sauran abubuwa wannan ba a so haka nan kuma yana da kyau sai mutum ya duba ya gani duk yanayin da mutum yake zai samu akwai wanda ya yi wani duk yanayin za ka ganin cewa kana in kana ganin kana cikin talauci ne za ka isko akwai wanda ka yi shi in kana ganin kana da lalura ne rashin lafiya in ka ji ta wani rashin lafiya sai ka ji ashe kai kuma lafiya da kai ashe duk yanda kai za ka isko ka fi wani wai shi zaki ba da hikayar wani mutum ne ya taba zuwa wai talauci sha mai kashi da yawa don haka shi da ya gashi duniya gashi bai ga amfani zama cikin ta ba saboda talaucin da aka yi shi ya ga cewa bari da kawai shi ya taya kada kai rijiya ya mutu gaba ɗaya huta ya zo tun irin mutane na da ma'ana ya zo bakin rijiya tun da ka san rijiya na mawara kan itatuwa ne ake sanyawa a daure da suwa ya zo ya zauna bakin rijiya ya zo da ƙawahuwa ne ciki zai fadawa sai ga wani ya zo shi kuma yana zuwa ka tambata kai an kai sai ce ai wannan yanayi da yake cikin talauci ya mewa gara ya faɗa ya mutu ya huta kaji shi kuma sai ce mai da Allah to abinda za a yi kada ya mai keta kai mai shirye taimaka mai walkin da yake daure shi da Allah ya taimaka mai da walkin da zai daurawa shi talauci ne zai sa ka ɗari jawa to sai ji ashe hayana da walki shi wanda yake daurawa shi ga wangan bai ko walkin da zai daurawa bai ma da shi ya ya taimaka mai kame fada ya bashi kai ya fada da shi ya dannan sai gano a shirki na akwai wanda ya mashi ke da shirki zai gano tun daga shi yana da abin da yake daura na sutura na wakil a shirki na ya mahi wani kinan sai ya wasu fada rijiyar to kaga a shirki yadda kake za ka samu kahi wani ne ai kana ganin ko da rashin laya akwai wanda za ka gani ya ce maka yana jin wa ma da rashin laya in ya ce babban asibiti inda zai isko mara lahiya kala kala to da yawon sai ya ga ashe shi lahiya lauki in ya ga shi rashin lahiya ashe ashe karba ce kirita saboda ya zo inda ya gama so shi lahiyoyi kala kala wancan tashi ta yi nauyi wancan kayan nan da ya shi da kai ne da ya ga wani sai ya tosa ya mashi ne kuma shi ma matsayin mara lahiya yanzu ashe duk yanda kake za ka iso kafi wani don haka in kana ganin talauci ne ka yi shiya kafi wani in kuma wadata shi kake ganin watan a ba ka da ita kafi wani ko kuma in wadata a gare ka wani ya higa kai ba duk ana samun wannan din to duk ya aka so dai in talaucin ne in wadata ne kada mutum ya bari dai wannan abin ya sa shi banci da Allah inda za a baka duk dukiyar duniya kai kowa kuɗi duk duniya gaba ɗaya amma kuma imanin ka da aikin ka mai kyau tsakaninka da Allah yana nan wannan dukiya ba ta ba ta rage ma komai wurin daraja wurin Allah daraja ka tana nan ka kai ka shiga cikin rabbana atina fid dunya hasanatan kinan kaga an samu hasana fid dunya din kinan kuma a tayi ofil akhirati kuma shi ma hasana din in dai imanin da aiki na kware din yana nan din to Allah ya ba mu haka din ko yanzu in ba bisa ko kaji ba lalle ne ba kun kai ba lalle ba kun ka dusa da kai ba ko samu ammaru alama ta cewa kana da zuhudu gudun duniya har ba ya zama ga dukiyar ta samu amma ba ta shagaltar da kai ta sakamanci da aikin Allah ba tunda ka san wanda da zarar ya samu ne kuɗi to sai ka isko duk wani abin da shahi aiki na Allah kuma sai ya baya baya baya cikin shi to amma wani sai haka kuma sanda Allah zai bashi kuma ba zai fasa din ba sannan ma zai izigi wanda waɗanda waɗanda an kaba duniya akwai waɗanda an kaba duniya wadda duniya tana su mutu balle kana kallo in a zamanin mu ne misali a zamanin yanzu wanda za ka ji sai ka ji an ce mutum yana bisa ga mulki na shugaban wata ƙasa haka amma kuma sai ka ji an ce ya rasu ya mutu mulkin bai hana ya mutu ashe ba ta wani saboda komai kenan to saboda haka shi yasa ubangiji barki ziki ya zama yana ba da duniyar nan ga kowa arrahimu kuma shine wanda yake mai kiwon jinga al'akhira ma'ana shine wato a al'akhira sai wannan dan masu imani nan duniya ne Allah ka ba kowa shi yasa kaji can wata aiki fada cewa qul man harrama zinatallahi allati akhraja lil ibadihi wat tayyibati min rizqi sai ce qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya amma sai ce khalisatun yawmal qiyamati al'akhira kam sai masu imani amma nan duniya Allah yana ba kowa amma khalisatun yawmal qiyamah an tashar qiyama sai masu imani su kadai ne to shine ma'ana arrahim din to sannan sai Allah madauki yake ce huwallahu alladhi huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
Ubangiji madaukin sarki ya ce, Har yanzu dai Allah ɗin nan huwallahu shi ne Allah allazi la ilaha illa huwa wannan da ba abun bauta da cancanta da gaskiya sai shi almaliku wanda yake mamallakin dukkan halitta baki daya alquddusu wanda yake tsarkakakke shine at-tahir wanda yake tsarkakakke amma la yaliqu bihi daga abun da duk bai dace da shi ba assalamu Allah shine wanda yake kubutacce daga dukkan aibi shine zuz salamati ma'abuci kubuta minan daqaisi daga dukkan wata da ƙasa almu'minu Allah wanda yake shine mai watan mai gasgata manzannin shi shine kuma ana cewa mai aminta da bayan shi al-musaddiq rusulahu shine mai gasgata manzannin shi da khalqil mu'jizati lahum wato shine ta hanyar halitta mu'jiza gare su manzanni din sannan kuma al-muhaiminu wanda yake mai shaida akan komai shine min haymana yuhaiminu da kalmar haymana ne yuhaiminu shine idza kana raqiban ala shay'i idan mutum ya kasance watan mai kula da abu yana sa ido yana lura da shi ya babu wani abu nashi da yake boyuwa gare shi kenan ayi ash-shahidu ma'ana ta shine mai shaida ala ibadihi bisa ga bayan shi bi a'malihim da ayyukansu al-azizu Allah wanda yake mabuwayi shine al-qawiyyu mai karfi al-jabbaru wanda yake mai dora halitta ta bisa ga dukkan abin da ya halice wanda wanda ya abin da ya gada ma shine jabara khalqahu ubangiji ya dora halitta shine alama ala da bisa ga abin da yake nufi al-mutakabbiru ubangiji wanda yake shine mai ji da kanshi amma la ya liku bihi dangane da raba mai da duk abin da bai dace da shi ba to yana ji da kai ne ba zai da wannan abu ya rabe shi ba subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah nazzaha nafsahu ubangiji ya tsarkake kan shi ne amma yushrikuna dangane da abin da kafirai suke hada shi da shi ya a wannan aya ubangiji mu dauki sarki yace huwallahu allazi la ilaha illa huwal malik ba abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah wanda yake mamallakin komi wato shine shi mulkin Allah ba irin mulkin kowa bane duk wani mai mulki iyaka takama ce da mulki ne dai ya zo a garin da yake mulki din ko kuma a local government din da yake mulki in local government ce ko a jihar da yake mulki in jiha ce kawai yake mulki ko a kasar da yake mulki in wata kasa ce yake mulki amma dai duk abin da za ka yi na mulkin kuma iyaka ce nan ga kasa shi ko Allah madaukin sarki mulkin nashi gaba daya da kasa da sama da duk abin da a cikin kasan da saman gaba daya duk su yake mallaka kai ko ba duniya kake mallaka ba in ka mallaki duniya ma kuma gaba ɗaya baka mallaki sama ba ita kuma to saboda haka kaga ashe kenan mulkin ka tawaye ne kenan to Allah shine mai cikakken iko kuma kai naka mulki shi mai mulki yana ji yana gani yana son ya aiwatar da wani abu amma ya gagare shi har da in talaka suka ci ba su yarda din sai ka komi da su amma shi Allah madauki zaki in dai har yayi ruhin dole sai ayi kaza dole sai ayi dama in kuma haka abun ba a yi shi ba to dama ba haka Allah tsara bai yi ruhin dole dole sai ayi dama tunda yana da rundunoni kala-kala wanda in ya ga dama kama mutane sai ya kama su da shi dole abi amma dai Allah madaukakin sarki ya ban mutane akan haka nan din wanda ya so fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur saboda haka in mutu ya yi imani ya aiki mai kyau don kanshi in kuma yake yin aiki na kware kuma don kanshi ma dai a gidan to saboda haka sauran mai mulki shi kan mai mulki bai da iko da zai cewa a nan duniya duk abin da yake so zai yi shi amma Allah madaukakin sarki shine mai cikakken mulkin shi yasa kaga a lokacin da za a yi tashi alkiyama bayan an busa kaudu kowa ya mutu gaba daya Allah madaukakin sarki zai rika yin kirari yana cewa liman dil mulkul yawm wa ina wani mai mulki yake ba mai motsawa kaga lillahi alwahid alqahar Allah shi kadai ne mai mulki ba wani wanda zai cewa gashi ni sarki ne ni a duniya ba mai motsi kuma ga sarakuna an sani na duniya yanzu ko amma ba mai motsawa ai kamar yanzu ne ka zo ga babban sarki ko sai ka wanda ka ta ka isko hakimin ungo su nan kusa gare shi ba ka kana ci bayan kai zai an sa balle bai an sa shi hakimin saboda ya zo gaba da gaba ne ko gaba da gaban ta ko saboda haka ubangiji madakin sarki shine mamallakin komi shine mamulkin da ya wuce kowa to saboda haka a ubangiji madakin sarki shine wanda yake watan mamallaki wanda yake almaliku kenan alquddus kuma tsalkakakke wanda duk wani abu wanda yake na ƙasa ubangiji madaukakin sarki ya tsalkaka daga barin shi babu wata sifa ta halitta wadda za a jingina ta zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda shi bai yi kama da halitta ba laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiu basir saboda haka babu wani abu cikin halittar Allah gaba daya wanda zaka kamanta shi da Allah madaukakin sarki ka ce yayi kama da Allah ko Allah yana kama da shi babu cikin halittar Allah baki daya to shine alquddus kenan to sai kuma assalamu wato shine shi assalamu din nan yana da ma'anuna da yawa namu yanzu dai mun ji fassara ce nan da aka kawo cewa assalamu ma'anan shi wanda ya kubuta daga dukkan aibi kuma yana dauka assalamu wai wanda yake yin sallama ga bayi ne mu'minai a aljanna da kuma annabawa ne a nan duniya tunda kaga malaika jibril da yawa zai zo wurin manzo Allah sallama cewa ubangiji yi kure uka salama yana yana gaishe ka misali da gaisuwa ana haka nan ne to saboda haka aka ce ma'ana ce assalamu din wai Allah mai yin gaisuwa da wannan kalma ta salam din gabayi ne na aljanna tunda zaka fada ga shan alqurani ko salamun qaulan min rabbir rahim kaga salam gaisuwa ce Allah ke aljanna aka ce zance ne kuma daga Allah ne shine yake gaishe su din kaga Allah mai gaisu an ka ce wannan ne zai iya dauka din ma'anar shi kenan assalamu din wato shine wanda yake mai gaisuwa da sallama ga wadannan bayan nashi din sannan kuma yana dauka assalamu wato wanda yake kubutarwa ya bada natsuwa da zaman lahiya ya kawar da mutane daga dukkan wani abu da suke ki da wani abu na halaka biya na ɗaukar ma'ana assalamu din to shine assalamu kenan almu'min kuma wato shine ubangiji madaukin sarki wanda yake mai amintar da bayan shi ko kuma ka ce mai gasgata manzannin shi ta hanyar ba su mu'ujiza ko kuma ya ba waɗanda an manyan waliye su kuma karama wannan da shi kuma shi dama abin da yake cin mu'ujiza wai wani abu wanda ga hankalinka abin nan bai yiwa a ce mutum ya yi shi amma kuma yanzu sai Allah ya bashi iko kuma sai ya yi sai a ga abin ya bayyana gare shi to in ga annabi ne shi ake ce ba karama shi ake ce ma wata mu'ujiza kenan shi yasa ka gani kafirin da aka yi sai su ta nema wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ma sauran manzannin da an kai a baya cewa suna son in haka ne yayi masu abu kaza in dai shi manzo ne shi ya sai su kinkiri wani abu wanda bai yiwa shi yasa kaga sun kai tayi sun kai tayi da abin da suka yi har karshe tunda ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba irin abin da musu nima ba wani ya nemi ya to damo ne ya kamo kuma ya yanki kira mai hoton da gona ya mutu amma ce wai sun yake yi yayi imani da manzo Allah sallama amma bai imanin sai in wanga da manga da amma ta ce yankakin ga imani sannan kaga shi gane ka abin bai yiwa ne tunda za a ce damo an yanke shi ya mutu kuma dabba ce ba taba jin yana magana ba kuma shi aka sun yanzu yayi magana gashi mai yankakin ga wai sai ya ce ya imani da manzo Allah sannan shi bai imani amma kuma kaga manzo Allah kuma aka yi mai din kai manzo Allah ta bashi kai damo wani da ubangiji ka sai ansa sai ga damo na lalauci sai ga ramu na laloci yana cewa kai watan Allah madauki shi da ubangiji ne kuma kai manzo Allah ne kai sallama duk wanda ya gazgata ka ya tsira wanda ya kaisa ka tabi sai ga damu na ƙarin bayani ba lahiru anaji kaga ai kaga mu'jiza kenan ai abinda aka ganin bai kuwa ne mana to kuma gashi ya yi to shine mu'jiza kenan misali to sun tayi irin wannan gabuwan da mai cewa shi nuna wata ecenya ce yake so sai manzo Allah sallama ya kirawo mai wannan ecenya ta taho ta yi imani da shi ya kamar yanzu misali bidin inda a can wajen sai ɗai kurɗa ce waya kirawo shi ya taho nan wani shi bai da fashi da cirkewa ta huwa da kai ne da yi imani sannan zai yarda da shi saboda suna gani abin bai yiwa ne to amma shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta shigo da mai isa ce mai ma ka ce ka ce mai to yana kira ne shi an ka aika ta kirawo shi duka ba dai kuma ya taso ne ya fito ne shine kaji imamu kusa yake cewa ja'at li da'awatihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadani saboda ka sai ga icin ya ciccirke da kanshi kuma yana ta yana rubuta ma la ilaha illallah wurin ta ta shi da zanan duk gaba ɗaya ka huta to kaga duk an yi wannan ne karshe dai sun kaga dai bari su gama gaba ɗaya su ɗebo abin da bai bayuwa gaba ɗaya suna ganin yan waɗanga dunnan ƙasa ne aka ce su to ai sama bai sun kace to yanzu dai haka ne watan suka so a tsage ba su biyu ya rabe biyu kowa na kallo saboda ganin suka yi inda sihiri ne aka yi nan ƙasa aka yi ne dai sama dai ba za a ce a yi wuce tun da su cewa suka sihiri ne a yi manzo Allah ki ne saboda haka amma can sama dai ba za a yi ta yi sihirin nan iyaka ta yi nan ƙasa da shi ya da haka in dai har da gaske ne to yanzu wata suka sun a ga su ga ya rabe biyu ga can sama amma ya rabu biyu ga shi kowa na kallo ya rabe biyu nan rabi wanga ihe rabi wanga ihe sannan za su yi imani ko manzo Allah ya roki Allah ne kuma kuma an kai haka din kuma wata ne rabi biyu shi ne kaji Qur'ani ke cewa in ita da bata sa'atu wa shaqqa al-qamar wata ya tsage shi kenan amma to haka da suka ce kai to imanin ga da kana dai kame ai sauri ba ka ai sauri imanin ga a dajira sai in mutanen su da sun ka tahe unguwa wajen tahiya sun dawo in su ma can garin da sun ka to su ma sun ga haka nan sana ai imani to kuma sun ka dawon bayan sun dawon kuma sun ka tambaye sun wai kuma kun ji sihirin da muhammadu ya muna haka sun ka ce wai wai kuma can a sun ka ce aiko su ma haka na sun haka sun ga wata rabe guda biyu shi ma a yanzu sai mike nan kaga sai shi kalkwali sai suka ce kai wanka sihiri zai ne wanda kai ya gami duniya gaba ɗaya shi da gajiya ce wa'in yaro kula ayatin yi oridu waya ƙulu sihirin musulmi shi ke na sun haƙi imanin to kaga wannan ne mu'ajiza kenan to shine ake cewa wato almumin din ne ma'ana manzan ubangiji madauki sarki shine mai gasgata bayan nashi waɗannan manzannin kenan ta hanyar ba su mu'jiza abinda zai gagara kai in kace baka yadda ba to in kace kai izini baka iya to saboda haka to kaga me ya kamata kina ashe in haka ne sai ka sallama to idan kuma wani abu ne ya bayyana a ga wani mutum wanda ana ganin abu kaza ai bai yiwa kuma sai aka ga shi yayi shi kuma yayi yun gare shi idan mutumin kirki ne ba Allah to shi yake ce ma kalama amma mutumin kirki kenan in mutumin kirki ne don to kaga da yawa za a gani abu kaza bai iya yi ne kai wani abu iya abu kaza in dai mutumin kirki ne mutumin Allah in aka ga abu yayi to shaida ce ma'ana shi yake ce ba kalama kalama ce tashi ta bayyana ba shine zai yanta da kai ne Allah ne zai bayyana ce ga shi ma'ana kaga yadda kaga kuma san wadancan su manzannin sai wanda Allah ya zaba mai imani da ganewa mai kyau shi kadai zai kalli wannan mu'jiza kuma haye da ita tunda kaga su Abu Jahal da su an kan gabawa wancan mu'jizin da an kai ba duk da su an kai amma kaga ba su imani ba saboda Allah bai sa babu rabon babu basira babu ganewa din gashi ga hili karra ka sai ka san hankalin bai iya abun mutum wani bai iya wanga abun ga amma gashi manzo Allah yi amma ba su yarda ba to haka shi ma wanda awwali din shi ma idan irin wannan abun ya bayyana gare shi na ban mamaki wanda ake gani abu kaza ne wanda bai yiwa a ce an yi shi amma shi sai a ga abun ya yiwu gare shi din to shi ma din ba kowa ne zai iya kuma Allah ya haska kame kuma ya gano hakan ba har ya yarda haka ne ba shi ma sai wanda Allah ya gara ma din sannan idan mutumin banza ne shi kuma wanda ba musulmi ne mutumin kirki na kwarai ba ya yi irin wani shi kuma shi ake ce mai istidiraji shi kuma istidiraji ta lalaki nan ta lalace an kai ma shi kuma zuwa wani lokaci wanda Allah zai kama shi to Allah kiyaye mu to wannan shine ake magana da almuhaiminu ubangiji madaukin sarki shine watan mai shaida akan komi ko kuma kace shine wanda yake watan mai karfafa bayin watan manzannin shi da ba su mu'jiza ah sannan sai Allah madaukin sarki ya ce wata shine al'azizu wanda yake mabuwayi aljabbaru wanda yake kuma watan mai dora karaya da aka ce mai dora nan ne da aka fassara shi da cewa almutakabbiru wato wanda yake mai dora halitta ta bisa ga abin da ya so shine ma'ana in ya so ya ba mutum musulunci ya bashi in kuma kafirci Allah ya ga dama kuma shikenan ko kuma ya ba mutum musulunci da biyayya ga Allah madaukakin sarki ko saban Allah duk dai abin da Allah ya dora mutum bisa gare shi dole shi zai hauka shi ɗaya wannan kenan kuma zai dauka din na dorawa ne kamar misali gyara al'amari misali shine mai kula da al'amarin bayan shi in an samu wata karya a ciki shine mai dorawa ba karya irin magana ta hannu misali ta ta kokko hawa misali yawa tunda yanzu misali ya kaga ɗan awa a ce yanzu misali mutum yana da kuɗi sai sun haƙari yanzu an samu kenan an samu karya to Allah shine mai dorawa ya ga dama kuma sai ya dawo maka da kuɗin ka shikenan an gane misali ne da baɗin so da ka to shine mai dora da zai iya dauka wannan ma'ana din na cewa aljabaru shine wanda yake mai dora watan a halitta shi ko kuma ya dora bayan shi a to wannan ne aljabaru sannan almutakabbir ubangiji shine wanki shine mai jiji da kai ma'ana mai ji da kanshi wanda dukkanin abunda ubangiji madaukin sarki ya so shi zai yi kuma duk wata abu na ƙasa wanda zaka jingina ga ubangiji madaukin to ubangiji yana ji da kai ne bai yadda da wannan abun da zaka jingina ga shi ba kuma shi yasa kaga wannan alkibriya wadin da ake magana almutakabbir da kalmar alkibriya ne wannan din to yana da hadari mutum ya dora maka da shiya shi yasa yazo a hadisul qudusi wanda ubangiji barkin zai yake cewa al-kibriya uridai wal azmatu isari faman naza'ani wahidatan minhu ma sai yace qasamtuhu thumma qadamtuhu fin nar yace al-kibriya uridai yace shi ji da kai din nan yace to mayafi ne nawa in ji Allah ta da cewa ubangiji barkin zai ni ai ba ba ba ba halitta bane ba jiki gari shi in nan balle a ce yana da mayafi amma ya an kawo shi ne da sigar yadda ma'ana hankalin mu zai kama mu gane misali to shine ma'ana cewa al-kibriya uridai wannan ji da kai din nan mayafi na ne wa mara kenan kan mutum ya dauko yafa na Allah ne ka dauka yanzu ni yanzu in ce gawar za'i a ce ba haka nan za'i ba to a wurin Allah kaiwa shi wurin Allah kaiwa kowa ne kai ba sai mutum kike ne kai wurin Allah to nan din ne kike wani abu amma ka nuna mutane isa la'alla mutanen angoko ne mutanen garin ko ne mutanen wani ne kai tsaye za ka fara musu isa kai ce wanda ka ce masu sai shi dole ko ba daidai bane ko daidai ko ba daidai ba to wannan ji da kai ne to Allah bai yarda da wannan ba shi yasa ya ce alkibriya ure da'i wannan sa wannan riga yace mayafi na ne wal azamatu izari wannan girman da ji da mutum da rika ji shi shi kadai sai ba da umarni ayi shi kadai sai ce ga yadda ba ai ba ai din yace shi kuma wannan kuma sani na ne da daurawa don haka faman na za'a ni wahid tammihu ma duk wanda ya kuskura ya yi aya da ni cikin guda ya dauko guda cikin rata ya sanya yace kasam tuni ku na karya shi inji Allah subhanahu wato wai ma'ana zai karya ka in ka ce za ka sanya wannan girman ka da isa ne ya ce kuma sannan ƙarshe sun makazu tuhufin nari ƙarshe kuma yanzu mutum wuta wai ma'ana nan duniya zai kunyatar da kai ya karya ta kaɗin ya karya kai ya gwada ma kowa ya gwada ma mutane kai ba kowan bane kai shikenan baka isa ka sanya din ba baka isa kuma ka hana din ba sai Allah ya gwada ma wannan kuma ƙarshe ka ce lalai kuma ya saka azaba wato kaga shikenan lalle wajibi ne mutum ya zamo kada ya kasance cikin irin wannan da tunanin haka don za ka gani wanda sun kasan Allah duk matsayin nasu da girmansu duk abin da za su yi ba da wannan jiji da kai da isa da suke yi ne ba a'a ai iyaka girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma za ka ga in zai al'amuran shi kuma tare da cewa shi duk abin da yake zai gudana kaga tayi hannu ne yake ba tunda shi hawa Allah ka bashi labarin ga daidai ga ba daidai ba duk abin da ya dace Allah zai faɗa bashi ga wanda ya kamata a yi in wanda ba ya dace bane kuma shi ne zai bashi labarin ga wanda ya kamata ga bai dace din ba amma duk da haka saboda mi wai saboda ya koya mana mu ya koya matun daga shugabanni shugabannin nan na mulki ne suwa ko ko a'a shugabanni ne na irin ba na mulki ba a cikin addini ko kuma a'a shugaba ne kai a cikin gidanka duk da inda kake shugabanci mana don ya koya maka din sai ya zamo in zai yin wani al'amari sai ya kira wasu habbai ya zauna da suwa kuma a matsayin shawara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ko da zai tawa ya ce musu na yanke hukunci do ya zama misali tun kame a tawo cikin zuciya ta shi ya riga ya tsara ga wanda yake nufin za a yi misali a'a zai zo ne kawai ya zo na shawarwari din da sabban shi ya tattauna da su ya kamata a yi kaza ya kamata duk abin da sun ka ba shawara duk abin da rinjaye ta kuma kai sai a kai din in kaga an canza to sai in Allah ne madauki zuki ya sanar da manzo Allah ya ce a'a ba haka da za a yi ga wanda za a yi to sanar da yake shan zaman amma yanzu inda muke samun tangarda mu ga tsarin harkokin mu zaka iya samu misali a kira ka kira mutane tattauna akan wasu abubuwa amma kai ka riga ka tsara ga wani haka nan zaka yi don haka karshe za a yi ta a bushe daga karshe duk shawaran da za a kawo ba za ka karbe su ba waccan din nan wanda kai kai nan dai ko wanda kun ka tsara da kai da wasu ita ce kawai za a yi wannan kuskure ne ba da haka na aka yi ba wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da watan manzo Allah sallama duk matsayin nashi girma nashi ba ya wannan jiji da kai din kuma yace in in ni din dole sai haka nan za a yi ba haka yake yi ba sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka wannan dole ne ya kasance watan mutum ya biyo bisa ga wannan saiti bisa ga wannan layi wanda da haka nan kuma al'amura suke gyaruwa ne kuma shine zai sa duk waɗanda in karkashin ka ne suke su gano eh lalle da gaske ne kake wani shugabancin nasu din ba tare da wani sun zuciya ne ba ko wani ra'ayi naka na daban ba a abin da kake nema menene abin da zai kawo ci gaban al'umma menene abin da zai kawo abin da ya dace in na addini ne misali menene abin da zai kawo ci gaban addini in kuma wanda ba na addini bane na duniya menene abin da zai kawo kuma amfani ga su al'umma din la'alla al'umma musulmi din in kuma wanda ma ya shahi koda wanda ba musulmi bane kuma duk dai wanda zai amfana ya zamo za amfana da kai wanda kai ma kai kama kila ma zaka iya samun ladasan dai wannan abun ne to wannan shi da abin da ake buƙatar mutum ya kasance bisa gare shi to shi yasa ka gane ne ya Allah madauki sarki shine wanda yake da wannan sifa din ta wato al-mutakabbir shine mai ji da kanshi subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah amma shirku ne daga abin da suke shirka shi shiya sannan sai ce huwa Allah shi Allah shine Allah din nan dai al-khaliqu wanda yake mahalicci al-bari'u makagin halitta almunshi'u min al'adami wanda yake kago halitta daga babu ma'ana can da ba ta cikin babu take ta halitta yanzu sai Allah ya kawo da cikin akwai shine albaro kenan makagen halitta almusawwiru wanda yake shine mai suranta halitta din lahul asmaul husna kyawawan sunaye sun tabbata ga Allah at-tis'atu wat-tis'una sune sunaye guda 99 din nan tun daga Allahu ar-rahmanu ar-rahimu al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'min har zuwa ƙarshe to shine kamar yadda zo a hadisi shine ce al-waridu bi hal hadithu wadda hadisi ya zo da su wa ma'ana waɗannan sunayen nan guda 99 din nan waɗanda sun ka zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shine watan sun tabbata ga Allah sai ce wal husna kalmar nan da an ka ce wal lahul asmaul husna sai ce mu'annathina kalma al ahsanu to shine al husna din yusabbihu lahu ma fis samawati duk abin da a cikin sammai suna tasbihi gare shi wal ardi da duk abin da a cikin kasai suna tasbihi gare shi wa huwa al aziz shi Allah shine wanda yake mabuwayi al hakim mai hikima a cikin dukkan abin da yake aikatawa taqaddama awwal ha yace wannan ya gabata a can farkon sura azizul hakim to yace can farkon sura a ambace wannan din to anan kaga Allah ya tabbatar da cewa shine al khaliq mahalicci kuma a wanda zai tabbatar mana da cewa Allah shine mahalicci din nan da abin da ya so shi zai halittawa yanzu in ka lura inda Allah madaukin sarki da shi da wani ke yin halitta ba shi kaɗai ne mahalicin ba to da sai an ta samun kurakurai da yawan gaske cikin halitta in za a yi kamar yadda ɗan adam dole in zai yawan abu zai yi kuskure shi ko Allah madaukin sarki in ka ga wani abu ga wata halitta ko na ƙasa ne ko na wani abu dama haka ya niyya din ba kuskure ne akai ba haka ne shi kuma yadda duka ga Allah ya yi halitta ta ya yi ta ne don matsayin jarabawa in mara kyau Allah ya yi ka jaraba ka ne an ka gani shi a za ka yi imani koko dai a'a in ma kuma mai kyau an kai ka shi ma jarabawa ne an kai a'a to za ka kana jiji da kai da nuna mutane kai mai kyau ne kai kuma kyawanka bai sa ka shiga aljanna rashin kyawanka bai hana ka shiga aljanna kuma saboda haka abinda Allah ya kallo kawai zuciya da aikin ka na kwarai inda ma yanzu walakin inda ma yanzu ila qulubikum ne kawai zuciya da aiki kawai ba ruwa da su da jikinka ba shi yake kallo ba to saboda haka to shi yasa sai kasance ubangiji madaukin sarki shine mahalicci in kaga wata halitta da ko wata na kasa ko wani abu ba kuskure ne Allah ya yi ba ba wani abu ne aka yi tamun a'a haka nin ne Allah ya nihi yayi ne zai aji halitta halitta ce to shine mai kaka halitta din kuma inda ba don haka ba da yanzu an ta samun sabani inda shi Allah su dune kai yin wannan halitta din don da da karshe wata rana in za a yi halittar nan zai kasance a zo za a yi halittar namiji inda wani ka taimaka mashi shi mai taimaka sai ya ce sai da a yi mace amma da yake Allah shi kadai ne mai yi don haka shi yasa sai ya zamo yadda ya so haka yake halitta kuma cikin surar da ya so haka zai surar ta din in yayo mutum dan adam ba wanda sai ya canza shi ya ce bai da shi cikin dabbobi bai yiwa yana nan cikin adam din nan in an kaiwa dabba Allah ya tsaye halitta matsayin dabba ba wanda ya sai ya cire kiwon nan dabba din ya ce bare mai kada ita ta zama mutum ko wata kalita halitta ta daban yadda Allah ya yi ta haka nan za a yi kuma inda Allah ya yi wannan mutum din ya yi shi nan din zai zai zauna wadin tunda kaga misali duk garin da Allah ya mutu sai ka isko ne zai zauna in kana yawan tahe tahe in ka zo ga wani gari ka taba maki wasu nan suke da su nan suke zaune ka taba maki na garin su kai sai ka ta ganin ɗan gilba ka yazan na garin misali amma suna haka suke da Allah aka Allah kai sai kana inda kake kamar duniya na kowa to haka Allah daga tsari shi kuma wani yana ce yana kallon cewa nan inda kake shi kuma shi bai mai ba in shi kuma to saboda haka ubangiji shine wanda yake watan a makagin halitta sannan watan albari'u mai kagowa an ka ce albari'u wanda shine ya kago abun watan a shi ya kirkira abin da kanshi ba wani wanda ya koya mashi balle ko a cewa da ya koya mai abin kwata-kwata gaba ɗaya babu shi ba a taɓa ganin kala sai ba amma shi ya zo ya shi ne to albari uke nan almusawar kuma shi ne mai sunan taɗin ma'ana siffar da ya gada ma ta halitta ɗin to sannan kuma ya ce to don hakan ga ku sauran bayi ko ku yi tasbihi ko gar ku yi to shi dai Allah madaukaki yana da masu yi mai tasbihi din shi yasa ya ce din yusabbihu lahu ma bis samawati duk abin da cikin samai suna mashi tasbihi wal ardi da ma duk abin da cikin kasai wa huwa al-azizul hakim shi Allah shine mabuwayi wanda yake mai hikima to wannan kuma shine karshen wannan sura ta suratul hashr wanda insha Allah zamu shiga cikin farkon suratul mumtahanati suratul mumtahanati madaniyatun wa haya 13 aya بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وقد كفروا بما جاءكم من الحق يحرجون الرسول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل
a wannan sura ita ce suratul mumtahanati wadda take madaniyatun an saukar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana garin Madina ma'ana bayan ya hijira kuma zuwa Madina kenan wa hiya 13 aya ita aya 13 ce a wanda an samu ta wannan surar suna suratul mumtahanati saboda za ta yi bayani akan cewa waɗanda sun kai hijira daga makka sun ka dawo madina mata amma ka san a sulhun hudaybiya da an ka yi su mushrikai din sun sanya wani sharadi na cewa duk wanda ya yi hijira in namiji ne ma'ana duk wanda ya yi hijira ne daga makka yan musulunta ya dawo madina to lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mayan masu da shiya nasu ne ko da ma ya musulunta ne ko to shi ne amanan sai Allah ya kawo doka na cewa da haka idan mata sun ka yi hijira sun ka taho to su kan ba a maishe su ba to wannan kalmar da za a ambata din cewa ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun famtahinuhunna kalmar famtahinuhunna Allahu a'lam bi imanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffari la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna to cewa famtahinuhunna to shine na aka samu wannan sunan na ita sutur mutane su din to sanan tana farawa da bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda nayi imani da Allah la tattakhidhu aduwi gada ku riki makiyana ka ku riki makiyina wa aduwakum kuma makiyin ku shine ay kuffaru makkata shine ay kuffara makkata kafiran makka kada ku rike su awliya'a matsayin masoyan ku majibintan ku waɗanda zai zama kasancewa tulquna shi da tuwassiluna ilaihim za ku rika sadarwa gare su shine kuna sadar musu da qasdan nabi sallallahu alaihi wasallama nufin manzo Allah sallama gazuwahum na yakin su da yake su zai allazi asarrahu ilaikum wannan da ya sirranta shi gare ku ya gaya muku a koye sannan wawar rabi hunainin sai kuma yayi ya kawar da hankali ya nuna kawar za a je wajen hunainu ne to ga ku rika jefa musu bil mawaddati don neman soyayya bainakum wa bainahum tsakaninku da suwa wato aka ce ita wannan ayar ta sauka ne akan wani sahabi da aka ce mashi haɗibu bin abibal ta'ata wato wata mata ce daga makka ta tashi ta je madina lokacin ta zo madina wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallama yake tambayar ta shin ita me ta zo yi shin ta yi hijira ne ta ce a ba hijira ne ta yi ba yace ta zo ne musulunci ne za ta yi ko ta musulunta ta ce a ba musulunci ya kawo ta ba ita amma dai ita ta zo ne neman taimako kawai to shi ne sai yake ci mata a to amma ina sauran mutanen can naku na makaɗin ta ce a ba ai tun da an ka yakin nan na badar ai duk harka ta lalace tun da dama don mai nasu kan ji an kashe su ko saboda haka yanzu ai abubuwa sun riga sun lalace yanzu kam ana cikin ana cikin masifa da bukata saboda ka tana cikin wani hali ne ita kawai ta zo a taimaka mata ne kawai amma da haka da manzo Allah ya taimaka mata ne shikin sallallahu alaihi wasallam to bayan an yi an gama shi wannan sahabin Hadib bin Abi Balta'ata musulmi ne amma mutumin kirki ita wannan mace da amma an ce lokacin da za ta taya din to sai shi haɗibin sai ya tashi ya je ya same ta taɓoye ya rubuta wata wasiƙa takarda ya aika mata ya bata ya ce in ta zo ta kai ma mutanen maka ita labarin da ya kama cikin wasiƙa shine cewa manzo Allah salama ya yi shirin tanadin runduna wadda saboda yawanta wadda kasan dare ma'ana saboda duhun wannan runduna da saboda ƙarfin su ma'ana kari sannan ga su da saurin tafiya kamar gudun ruwa kuma garin baka zai tabuwa kuma lalle ya yi rantsuwa ya ce ko shi kadai ne ya taho gare su wurin yaƙarsu sai ya ce nasara ga su Allah zai bashi nasara ga su sai shi haɗu bai rubuta waɗannan abubuwa yana ba su labarin akan haka ɗin ya ba ta wannan wasiƙa ya ce ta je da ya saka mutanen maka ɗin dama da maka tafi bayan an gama abin da aka yi shi kenan aka ba ta ai bayan ta yi tafiya an tafi sai kawai Allah maɗauki suke sanar da manzala salama ga abin da yake faruwa nan take manzala salama ya aiki sayyidina aliyu da sayyidina zubairu da kuma miqdadu bin al-aswad yace maza maza a je daidai wuri kaza da wuri kaza za a isko wata mata tana nan akwai wasiƙa da attar da ita an suta subhanallahi sayyidina ali take sun ka tashi sun ka bi hanya kuma ko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ka cin mata din sun ka isko ta sun ka ce ba mu takaddar da gare ki sai ta ce a'a ita babu wata takarda da gare ta sun kai sun kai ta ce ina ita babu wata takarda da gare ta to nan da sun kace mata ke la tukhri jannal kitaba aw la aw nulqiyan nasiyaba ko ki ci bakka mu takaddan nan ko kuma gaba ɗaya za mu ki tsirara duk inda take sai mu hikar da ita to ai ka san ta san da tunda annabi ya ce an so fa su sun san da su annabi ya ce an so sun san da ku akwai ta inda ba ta baya da za a yi manzo Allah ya ce an so ta din so daga shi sun kace don haka ko ta baya ko kuma gaba ɗaya za su yi mata tsirara duk inda ta cikin cikin ta sun gano ta subhanallahi ayar ta ji hakan ta gano lalle abin bai yiwa ashe cikin tsoron ta sanya ta cikin kai cikin tsoro to sai dai kuma ɗaya ta cirki ta da cikin tsoron kanta ta miƙa musu dama ɓanda suka zo kira sun ka dawo sun kawo manzo Allah sallama ana kawo mashi ana duba sai aka ga takarda daga haɗe bubin a fitar da subhanallahi zuwa ga mutanen makka kaza kaza kaza ga abin da ya rubuta ciki subhanallahi ga haɗe yana nan zani manzo Allah ce haɗe ba an kai haka kasar da mutum masu ya kasa ba amsa da zai bawan gori ina muka ina alamari haka mazala ce mashi hadibin bai faru haka haka ta faru subhanallah daɗa jiki na duya mutu ya sanyi ya ce maza Allah abin a hankali ya ce a wanda ya kawo haka maza Allah ce wallahi maza Allah ko jin rubuta wasiƙar ga ban rubuta ta don ina kafiri ba ban rubuta ta don na yarda na ba musulunci ba ban rubuta ta kuma ni don na yarda da kafirci da suka yi ba ya shi wallahi ba da haka rubuta ta ba ya ce abinda ya sa ya ce shi mutanen makka bai da ɗan'uwa ko mutum guda garin makka shi don asusun shi ana cewa da ƙasar yamma yake ya ce bai da ɗan'uwa ko guda cikin garin makka da mata ne da iyali ne ko suna can garin makka ya ce sauran waɗanda sun kawo hijira daga cikin waɗanda sun kawo hijira daga makka ɗin sun kawo nan madina ya ce manzala salama dukkan su mafi yawancin su duk 'yan garin makka ne suna da 'yan uwa ciki abubuwan sun sun kabar ɗayansu da iyalinsu suna da masu ɗin taimaka musu suna kula da su ba ya ce shi kome da kome taimaka musu ya rubuta wannan takardar ɗin ne don ɗaya su mutane maka su ga ɗaya masu wani abin alheri su ɗan taimaka mai su kula mai da su gudu shi ne kawai shi ɗaya mai manuwata shi shi a dalili don ɗaya saboda kaga ayyanzu za su ji daɗi saboda kama ya aiko masu da wani abu na wani bayani na sirri misali sun samu kaga za su ji daɗi sai su gano cewa to masoyinsu ne kenan kaga suna iya mai wani abu su kula mai da shi to ya ce shi shi wannan abu shi kaɗai ne sai ya haka ya ce ko manzo Allah na sani abin da ya karsa ne rubuta ta nasan da waka takardar tawa ba ta da wani umarni gare su don nasan da taimako ne Allah baka shi zai ko da takardar ta ko babu shi na sani Allah sai ya taimake ka saboda ka takardar sami ya umarni ta ba ta da wani umarni subhanallah to shine sai da na Umaru ya fusata lokacin yake cewa manzo Allah ka banni in sare munafiki kai mana sai ce a'a kai ko ina ai shahida badana ai yazo yakin badar ko baka san Allah ya riga ya ce duk mutanen badar sun ka zo yakin badar ai duk abin da sun ka su yi aljanna ne su ba to daga shi na aljanna ne ai ba magana ce da mutane ina babu kuma manzo Allah ya yarda da cewa shi lalle musulmi ne gaskiya ne to saboda haka ba munafincin bane sai haka nan din ba to kuma kaga tunda Allah ya gaskata ya yarda da haka ne kaga shi shi ya shaida cewa lalle ba don kafirci ne haka nan din ba ba don munafinci ne yayi ba to wannan amma dai sai Allah ya ja kunni akan cewa lalle a kiyaye gada a kuskura a ƙara irin wannan din to wannan shine farkon wannan aya da ubangiji madaukin sarki ya saukato akan shi wannan hadibu bin abi wata wanda kuma ana cewa ita ma wannan matar a zamanin sayyidina umaru an ce ita ma ta musulunta daga baya ita ma wannan wanda aka ba wannan wasiƙa za ta ita wallahi wa alam to shine Allah yake cewa don haka ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ku sani la ta tazu adu kaf ku riki makiyina makiyan ku a matsayin wanda za ku rika jihu soyayya tsakanin ku ma'ana wannan takardar an rubuta wasiƙa din kaga neman soyayya ne kai tsakanin da shi da soyayya to Allah ce dai ga ƙara kuma na an ka ce in kan lura sai Allah ce aduwi kaf ku riki makiyina wato nan girmamawa ne ga su mummuni da masu imani domin sai Allah ya dauka wanda duk an makihin su to maki ne ne shi ya ko yanzu dai ka- ka kalli mutum ka ce ai wani duk wanda baya son ka ni abba ya so ai kaga kana gwada mai misali kai masoyi ne kai na gaske kenan ko to nan Allah ne yake cewa duk wanda an makiyin mu ne misali matsayin maki yake gare shi to kaga makiyin Allah wai makiyin mu ne su ya to sai jingina abin zuwa ga shi Allah madaukakin shine la tasu aduwi ga kurki makiyina wa aduwakum kuma makiyanku matsayin watan auliya a masoya gare ku tulquna ilaihim bil mawaddati kuna jefa neman jefa soyayya tsakaninku da ku da suwa shine kamar yadda na faɗa cewa shine ka taba hadibu hadibu bin abi balta ta shine ya rubuta wasiqa ilaihim zuwa gare su din a kitaban ya rubuta takarda wasiqa bidhalika da wannan bayanin din me yasa ya haka nadin lima lahu indahum saboda abin da aka gare shi a wajensu min al'auraji na ‘ya'ya wal ahali da iyalai al-mushriki na waɗanda lokacin ba su musulunta ba to fastar da hun nabiyu sallallahu sallama sai manzo Allah sallama ya nemi a mai kan mai da wannan wasiƙar da ya aika da ita din min man arsalahu ma'ahu daga wannan da ya ai- da an ka aika da ita din ma'ana wannan mata kenan bi ilamillahi ta'ala lahu saboda sanarwar da Allah ya gare shi bi zalika da cewa ga wannan wasiƙa na aika din zuwa gare su din wa qabila uzur hadibi kuma manzo Allah sallama ya karbi uzurin hadibu din fihi a cikin rubuta wani wasiƙa din saboda cewa ba don mulaface ba to Allah ya ce gakko yadda ku nemi soyayya gare su saboda mi saboda wa karkafa rubi ma ja'akum hakika sun kafe shi da abin da ya zo muku min alhaqi na gaskiya shine dinin islami addinin musulunci wal qur'ani da alqur'ani sannan yukhrijuna rasula ga su ne suke suka fitar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa iyyakum da kuwa min makkata daga garin makka bita biyiqihim alaihim alaikum saboda kuntatawa da sun ka rika yi gare ku don kun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to su ne sun kasa har manzo Allah ya tashi ya bagare makkan kuma ku ne kuma da su kun ka bagare makka saboda suwa to ya za a yi kuma a ce kuna dan neman wata soyayya da suwa babu me yasa suka muku haka nan shine an tuminu saboda kun yi imani da Allah shine aile ajali an amantum saboda kun yi imani da Allah madaukin sarki ne shi yasa sun ka zo suna suka muku wannan aikin fa shine an tuminu billahi saboda kun yi imani da Allah rabbikum ubangijinku in kuntum kharajtum jihadan in dai kun fito jihadi ne lil jihad don jihadi saboda Allah fi sabili a cikin daga addinin Allah na da taimako na wato a cikin taimakawa addini saboda kun yi wannan yasa suka muku wannan fa wabti ga amarda ce da kuma neman yadda ta da kuke yi wa jawabu shart ya ce jawabi na sharadin nan ne ya dalla alaihi ma qablahu bayanin da anka yi kamin shi ya nuni ga shi ne ai ma'ana fala tattakhiduhum awliya'a in dai kun fito jihadi ne saboda niyya to gar ku rike su matsayin watan masoya gare ku waɗanda tusirruna ilaihim bil mawaddati za ku rika boye watan sirri da kauna zuwa gare su wa ana Allah ce ku sani ni a'lamu ni ne masani bima akhfaytum da abinda kun ka boye wa ma alantum da abinda kun ka bayyanar wa man yaf'alhu to ku sani daga yau duk wanda ya ƙara aikata wanga aikin minkum daga cikin ku shine ai israra khabarin nabi sallallahu alaihi shine boye labarin manzo Allah ya aika mai zo- ya aika zuwa gare su duk wanda ya ƙara wannan faqad dalla sawa as-sabili haqiqa ya bace tsakiyar hanya shine aka dariqal huda ya kuskure hanya ta watan shari'a wasawa'u fil asli alwasadu abin da ake ce ma asawa a asalin kalmar shine alwasadu tsakiya haka to yana ma'ana duk wanda ya ƙara ya haka to ya sani ya kauce ma hanyar Allah saboda kalli da gaba a saki wannan to shine Allah barki zaki ya ja kunnin su cewa daga yau gar wanda ya sake rubuta wasiƙa zuwa ga irin waɗannan ne ko kuma neman wata soyayya tsakanin da shi da waɗannan kafirai din saboda me saboda makiya Allah ne makiya manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama makiya addinin musulunci ne don haka daga yau kada wanda ya ƙara irin wannan din wannan shine abin da Allah baraki suke ke magana akai da kuma ah, ina jin lokaci yayi kuma ta yi magana ana sauran rubuta shikenan ah za mu tsana insha Allah sai in mun dawo sannan sai mu ci gaba muna fatan abin da makaranta daidai Allah ba mu lalace kwarakwaran mu kuma Allah ya fi muna ya fahimtar da mu daidai ba mu ikon gyarawa don alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah madaukakin sarki dukkanin masu bada gudunmawa wajen tafiyar da wannan karatu Ah, da masu ba da sarkokinsu a kan dai neman addu'a kan bukatunsu daban-daban duka dai Allah ya san bukatun kowa Allah ya biya musu baki daya bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko akwai bane na'am na'am an ce mahaifiyar su falal ta aiko da naira dubu daya tana neman addu'a Ah, wani bawan Allah shi ma ya aiko da naira ɗari biyar yana neman addu'a to Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya san abin da suke neman addu'a akan shi din Allah ya biya musu da wannan bukatun na- nasu da sauran dukkanin wanda suka kawo sarki wanda an ka ambata da wanda ma ba ambata ba da ba mai cewa a boye suna ne ba sai an faɗi ba da wanda aka bin dukkan baki ɗaya duk Allah ya san su muna fatan Allah ya saka mu kowa da alkhairi ya biya mu da kowa bukatun nashi na alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu dukkan alkhairi da a cikin wannan wata na Ramadana ya sa mu daga cikin bayan da yake wata a cikin sa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali da arziki madawwami bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mu rigayen mu mu kuma ya sa mu shiga da imani marasa lafiya mu rigara asibiti Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya ƙara mana lafiyar ya ƙara mana himma da ƙoƙarin mai aiki da lafiyar da dace mai aiki da ita ɗan kasuwanmu da matafan masu zuwa unguwa wajen nema da ma'aikatan mu na gwamnati da sauran masu ra'ayi na hannu baki daya muna addu'a Allah ya kara mu kowa buɗi na alkhairi da cikin lamarin shi baki daya bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin